بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan dare na laraba rana ta yini na litinin talata sha biyar ga watan muharram shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da takwas bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabun zikiri wa du'a za mu tashi babi na sha biyar babu ta'awudi min sharri ma amil wa min sharri ma lam ya'mal hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da shida hadisi ibn abbas shafi na ɗari biyar da saba'in da bakwai wannan shine darasinmu na ɗari biyu da sittin da biyu daidai a wannan littafi mai albarka na allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan inda muke gudanar da shi a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana malai ce babu ta'awudi min sharri ma amil babun da yake magana akan neman tsari daga sharrin abin da mutum ya aikata domin dan adam akan kansa yana da shari akan kansa ballantana ga waninsa wa min shari malami ya amal da sharrin abin da bai aikata ba alhadisu alf wa saba'u mi'a wa sittati wa salasun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da talatin da shida an ibn abbas radiyallahu anhu ma an karɓo daga abdullahi da abbas allah ya ƙara musu yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya kul annabi tsira da amince allah su tabbata a gare shi ya kasance yana cewa a'udhu bi izzatika alladhi la ilaha illa ant alladhi la yamut wal jinn wal ins yamutun annabi yana wannan addu'ar a'udhu bi izzatika ina neman tsari ya allah abin nufi ina fakewa a gurinka ya allah shine a'udhu bi izzatika wato bi izzatika da buwayarka ai bi ghalabatika da buwayarka domin izza gaba ɗaya da buwaya ta Allah ce man kana yuridu al-izzata fa lillahi al-izzatu jami'a walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamuna ko la yafqahun kun sai irin wannan guraren da yawa la ya alamuna ko la yafqahun la ya alamuna haram ma la ya alamun shine an gane ko to wannan shine a izza ka nemo tsari a gurin Allah da izzarsa da buwayarsa alladhi la ilaha illa an wannan da babu wanda ya cancanta a bautawa sai kai allazi la ya mutu kuma wanda ba zai mutu ba awa malam ai duk wanda zai mutu duk kai ba mutuwa ba duk wanda zai bacci an gama da shi shi sa aka ba wa Allah sifar cewa la ta'khudhuhu sinatun duk dan adam in dai zai yi bacci to an gama da shi dan adam rashin bacci a gurin sa ba tashi hankali ne yanzu nan zai je ya nemi magani wallahi ko kuma wani ka rika ganin ya rika ganin ma cewa jifansa akai baya bacci ko da kai ko ba ka jin komai idan ba kai bacci ba likita kana haura shekara arba'in in dai kai kwana ba kai bacci ba ka ƙara kwana zai ce ka je ka ga likita domin rashin bacci masifa ne wasu abubuwa da yawa za su faru da kai to shi Allah baya gengedi ballanta na bacci shi ne hadisin bukari da nake yawan tuna mana lokacin da Allah ya tattauna da annabi Musa alaihi salam sai ce ya Allah ina da tambaya yace me tambaye ka yace me yasa baka bacci tunda shine kalimullah Allah ya bashi dama ya tattauna da shi sai Allah ya rabu da shi sai aka shiga wani abun sai Allah ya halitti karau a gefensa kayan karau ko fintan garan ko abin da ya kama da wannan sai san sai Allah ya ce ya ce kai ai wato ya kai Musa ya amsa wa Allah sai ya ce me a gefen ka ya faɗa zai ce dauki ka rike sai dauka ya rike an ci gaba da abu kafin ka ce me wannan kawai sai ya fara gengedi ba abin da ya farkar da annabi Musa sai fashewar wannan furajail din shi wannan tangaran din yana fashewa Allah ya bashi ajiyar tangaran ya fasa sai ya tafi zai faɗi ya sujjara sai Allah ya ce dakata amsar tambayar da kai ɗazu kaga Allah yana bashi amsa cewa da Allah yana bacci da sama da ƙasa sai rikice ba ka gani duk accident din da kake gani mafi yawanci a baccin sakan goma ne eh shi sa mun mutum yace yana jin bacci kar ku matsa ku sai da Allah daure wani wai yace yace yace na kusa da shi wani yayin mu ne yake faɗa yace wa ogansa na gurin aiki yace oga ranka ya dade bacci ba nake ji yace sai dauko goro a aljihunsa sai ba shi yace tauna wannan yace wallahi sai biyan yana ce masa kula fa kula ya sauka daga shulda duk da sai ji goron ma kamar ƙara ma baccin yayi ai yi bacci maganin sa kawai ayi malam ko samu guri ka kwanta in ka ji ka ka gama shi kenan sai yake ba mu labarin wani akwai wani daga cikin direbobi abokin mu ne ma tare muka taso haka shi direba ne shi kuma irin masu gudun nan ne a titi ya ke ko abin da yana ta yi motar haya sai na kusa da shi wanda ya ɗauko zai ce malam ka rage gudu shi kuma da zafin rai ce malam in ba za ka iya ba karɓi kuɗin ka ka sauka bai rage gudun ba kawai ya sheka ina ji daga abuja ne zuwa kano wanda doguwar tafiya wallahi da ya ga gudun ya yi a kawai sai ya rike masa tayari yawa ma zani ai waye gari ya asibiti karaya biyu ya samu a cinya shi direban aka ce ina wannan da ya rike ce san inda suke sun mutu ba shi da na baya bai sani ba sun mutu ko ba su mutu ba oho shi bai sani ba ai ba a taɓa tiyari to kaga wannan fa duk Allah yana nuna ma ajaibu kudrati shi yake gudanar da duniya shi sa Allah ya ce lauka na fihi ma alihatun illallahu la fasadata ai da a ce akwai wani Allah ma ba Allah ba a sama ai da sun duk abubuwa sun lalace domin wata ran Allah ɗaya Allah zai ji yana so a yi ruwa ɗayan ya ci shi ba za a yi ba amma kaga shi kadai wahdahu la sharika lahu shi ta yake faɗa wa ya ta yi duk ayyukan da Allah ya ba wanda ya ta yi Allah is more than wonderful shi za wannan abubuwan ka rika tuno su yayin da wani abu ya faru ka yadda Allah shi yake komai to zai shiga lamarinka to shine izza din zul izza wal jabarut yawa Allah aziz ne eh shine mabuwayin to kaga la ya mutu ba mutuwa wal jinnu wal insu yamutun da aljanu da mutane za su mutu gaba daya da aljanu da mutane kaga dai wanda suke zuwa gurin bokaye su fake a yi sihiri da aljanu za ka yana dogon zango in sihiri ya kai da aljani domin shi bokan bokayen da suke amfani da aljanu za ka ga contract ne ko da kana addu'o'i addu'o'in ka sun kashe aljanu kar ku dauka aljani baya mutuwa yake idan kai mai zafin addu'a ne in ma aljanu aka turo ma wallahi inda Allah zai bude ma a fili aljanin da suka mutu dalilin addu'a ka za ka sha mamaki za a gansu gari guda duk sun mutu dalilin addu'a ka to idan contract ne da boka to shine kawai zai zama haka tunda contract ne da ka yi eliminating wayannan sai wasu su duro haka za a yi ta yi tunda ana biya musu bukatun su na hanyar zubar da jini da kaza da kaza amma ka dage da addu'a da kunne na na taba jin wani irin wannan browser muna ba ba mu da wayo sosai wallahi da kunne na na ji muna kwanta kamar bacci muke wani ya zo yana gaya mana yana cewa da shi aikin nan fa ana ta yi yace ai taurin kai ne da shi da kunne na na ji wannan har yau na gama wa Allah ina tuna wannan abin da suka faɗa wani ya zo yana gaya mar suna aiki akan wani yana cewa ai taurin kai ne yace yau ya kamata mu kwanan zaune a kansa in mai addu'a ne kai a raina an na tuno kawai sai ce in ce sun haɗu tun a lokacin ma na gaya wa raina ce sun haɗu da mai falaki da nazi domin duk inda sihiri yake in za a yi da aljanu kurewa aljanu da za a ɗebo su dam da maya iri su rawa kaya iri shi sham ya iri da ake ɗebowa wai na aljanun su bakwai ne kurewa kenan boka ya kure zai aiki da aljani ko ya ɗau ɗaya ko ya kure ya ɗebo bakwai bakwai ne kai kuma Allah ya baka falaki da nashi su ita kuma aya sha ɗaya ce ita kuma kowace aya roket ce ba wai guda ɗayan ba su bakwai suka haɗu tarwatsa su za ta yi saboda haka duk yadda boka ya kai da bokancinsa baya iya haura kulli sha daya ku duba wata hikima ta Allah baya iya haura kulli sha daya da za a yi su dabar da aljani baya iyawa kai kuma sai Allah ya baka falaki da nasi saboda haka sai dai wannan falaki da nasin naka ta ruguza su a kuma zubo ta kuma ruguza su kai dai ka dage mata kawai ai wanda Allah ya bashi addu'a ai ya gama haba malam ka rike musamman kana biya falaki da nasu kana istihzarin ma'anarsu zance ya kare kana halarto da cewa kun zanna yawan faɗa wasu kalmomi bari maimaita in kana so Allah ya ma ya shiga lamarinka to kai da Allah ya fi karfin kowa ya fi kowa sanin halin da kake ciki na biyu ya fi kowa ƙaunarka na uku ya fi kowa sanka to Allah zai ma na abubuwa hudun duk ran da kake addu'a ka rika tunano su Allah ya fi kowa karfi ya fi kowa sanin halin da kake ciki ya fi kowa kaunarka ya fi kowa tausayinka zance ya kare rike su kawai ka ci gaba da harka sannan sinadari mai kyau guda ɗaya zanto ba mugu ba ne kai baka riba ta kowa da shan riba to ba abin da zai same ka wa ma hum bi dharina bi min ahadin illa bi idnillah ka je kai harka ka kawai kar ya zamto kana da wayannan abubuwan kuma mugu ne kai yawwa kana kokarin cutar da wani kana addu'a bororo kai bororo kai an rufe kofa da barawo kenan ai bororo kai malam kyakkyawar zuciyarka ita ce abu na farko da ake bukata wannan shine to kaga da aljanu duk inda kake ji kowanne da ne muna yara sai a cewa aljanu ba sa mutu ba abin da baya mutuwa shi sa Allah yake wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut haba malan kai ta dabburi akan ayan nan ka dogara da ubangijin da shi ba zai mutu ba ba ka ganin wani gidan idan wani ya fadi ya mutu sai yan gidan su fito sai sun shiga uku sun lalace shi kenan mai kaza shi kuma wannan huwa alladhi la yamut ne saboda haka tauhidi tauhidi yana da wahala amma in Allah ya azurta ka da shi ya fi komai daɗi daɗin sai aba sai wanda ya ɗanɗana yana da garɗi sosai me za mu koya karkashin hadisi ma yukhadhu min al-hadis hadha du'a fihi al-iz'an wal istislam lillah wannan addu'ar akwai wato mika wuya ga Allah da ɗanɗan da kai ga Allah a cikinta na biyu fadl al-isti'aza falala neman tsari a gurin Allah wa hiya al-luju' al-isti'aza shine fakewa wa tadarru'u ila Allah da kankan da kai ga Allah bi izzati da buwayar Allah na uku dalilun ala bana'i al-alim alam kullahu wa baqa'i Allah ta'ala wahdahu wannan dalili ne da yake nuna cewa Allah madaukakin sarki wato duk wato dalili akan fana'ul alam duk halitta za su kare kullu man alaiha kullu shay'in halikun illa wajha komai zai kare amma wanda Allah wa baqa'ul lahi azza wa jalla wahdahu dan Allah zai wanzu shi kadai al hadisu al wa sab'u biya wa sab'a wa thalathun hadisi mai lamba ta 1737 ana bi musa la shari'a ne nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bi hadha ad-du'a abdullahi bin kai ya ce annabi ya kasance yana addu'a da wannan addu'ar yana cewa rabbi gilli khadi'ati wa jahli wa israfi wa israfi fi amri kulli وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي كو وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير abu musa lashari annabi ya ce ya mu yadda annabi ya kasance yana wannan addu'ar radda gifilli Allah ka gafarta mun kadi a ci zirwaina wa jahali da jahilci na wa israfi da wuce gona da iri na shine israf wala tusrifu wuce gona da iri fi amri kullihi fi al'amari na duka wa ma anta alamu bihi minni ya Allah ka gafarta mun duk abin da ka sanna da shi ma ni ban san shi ba Allahumma ighfir li khataaya Allah ka gafarta min zunubaina wa amadi da gangancin da nayi wa jahali da wautata wa hazli an gane ko da wato wa ma huwa bil hazl ko ai qur'ani kaga me al hazl da hausa wargi an fahimta da kyau ko eh da abu na wargi an fahimta to sau da haka qur'ani ba wargi bane wa kullu zalika indi gaba ɗaya ya Allah wayannan daga gare ni suke Allahumma ighfir li ma qaddam ya Allah ka gafarta mu abin da na riga na gabatar wa ma akhartu da wanda na jinkirtan bamba wa ma atartu da wanda na boye wa ma alanta da wanda na bayyana antal muqaddim ya Allah kai ne mai gabatarwa wa antal muakhir kuma kai ne mai jinkirtarwa wa anta ala kulli shay'in qadir zance ma ya kare kai ne iko ne akan komai qadirun ala a wannan tauhidin tauhidin ashariya ne ai kaji qadirun ala ina sanar na kawo gurin dan ku ji me za ku ji idan ga tauhidin ashariya ne yawa ashari ai wato qadirun ala kulli shay'in wannan a kaidar tauhidi alama ya sha a ƙa'idoji a cikin alfarko wal in ka je za ga illolin da suke ciki domin yan jabariya da jahamiya da waye da ake da su ai za su zo ce ƙarƙashin wannan kalmar shine randa alama ya sha shine lokacin da mutum ya yi zunubi Allah bai ma sani ba an fahimta da kyau ko yawwa eh bai ma sabo ne dai karara zunzurutu a ciki akwai wanda kuma za su ce yan jabariya da yan kadariya da ake da su wasu daga cikin su kuma suka ce duk abin da kai na sabo Allah ne ya matsa ma kai kishiyar su kenan su saboda haka sai mutum ya zama kadalika ja'alnakum ummatan wasadan sai ka zama sunni yawwa ala kulli shay'in kadi shine daidai alhadisu an me za mu koya karkashin wannan hadisin yake milu hada du'a alal iz'an wal istislam lillah irin abin da muka biya dazin an gane ko tete alhadisu al wa sab'u mi'a wa thamaniya wa thalathun hadisi mai lamba ta 1738 ana abi huraira radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul annabi ya kasance yana cewa la ilaha illallah wahda a'azza junda wa nasara abda wa galaba al-ahzaba wahda fala shay'a ba'da annabi ya kasance yana biya wannan addu'a la ilaha illallah wahda ba wanda ya tantanta abauta wa sai Allah shi kadai a'azza junda Allahu akbar kun ga wannan wato izza din da muka yi bayani da a'azza bi ma'ana ayyada shi ya karfafi rundunarsa shi ne arda junda wa nasara abda sannan ya taimaki bawansa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa galaba al-ahzaba wahda sannan ya rinjayi yan mada rundunonin nan gaba ɗayan su shi kadai fala shay'a ba'da babu wani abu bayan Allah madaukakin sarki wannan wanda yaki ne kadda يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا نعمة الله كو نعمة الله عليكم ذكرا آم بايتوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا جنود كو فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وأن آية نجسون وكان الله بما تعملون مسيرا الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر wa tazunnuna billahi dhununa sai ce hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا sannan kuma ayar da Allah ya ce inna la nansuru rusulana wallazina amanu wa yawma yaqumul ashhad ita ma za ta goyi bayan wannan yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum ila akhir al-aya to wannan shine to kaga galabar azaba wahda a ranar gwalaloli yakin akandak ranar da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabu muminai ka duba ne yadda kowa yake sa aljanna sahabbai suke sa aljanna amma ranar saboda tsabar tashi hankali da wahala annabi ya kalli sahabbai suna zaune yace wa zai je ya dubo mun halin da kafirai suke ciki a wannan daren aljanna ta tabbata a gare shi saboda tsoro ba wanda ya iya sai domin Allah ya ce wa balagatil qulubul hanajira zukata sun zo har makoshi abin nufi su an tsorata wata zunnuna billahi sunun su karka zace zace iri iri Allah yake hunalika futuliyal mu'minun a nan gurin mun jarrabu mu'minai mutuka wa zulzilu an jijjiga su zilzalar iya jijjigawa shadidan mai tsanani inji Allah to ka duba ne da ake neman aljanna amma annabi ya ce wa zai dubo ba wanda ya tashi har sai da Hudayfa bin Yaman yace annabi alaihi salatu wasallam ya rika kallon mu suna zaune yadda kuka zagaye haka abin nan zai ce waye wannan kowa ya sun kuyar da kai saboda duhu ke dago ya ce umar ne wannan ba ai wane ne wannan ba waye Huzaifa bin al-Yaman yace yana zuwa kaina yace Huzaifa ne yace ina ji ya faɗi sunana na san sai ya aike ni wallahi domin kowa ba faɗi sunansa ba tambayar sa aka yi faɗa da kansa yace eh shine ya rasulullah yace to je kaka dubo yace sai na miƙe saboda yanzu annabi yayi umarni kamar an kunna fitila ne in yayi hali kamar an kashe ta ne to ai gine misalin da muke bayarwa da annabi zai ce ku dauko min dutsen uhudu sabai za su ce mun dauko a ina za mu ajiye ma ba zancen cewa ta yaya ba wannan magana cewa ai kaza kaza ba wannan magana sam cewa za su shi da ya tura sayyidina ali da miqdad bin al-aswad cewa su je gurin matan nan da ta tafi kai leƙen asiri ta tafi kaiwa ai kaga da suka suka tare ta annabi ya ce za ku tadda ita daidai guri kaza ta tafi da sako ku ce ta bayar an tattauna akan akan cewa ga yadda za a yi ta yi da za ta gaya wa mutanen maka ana zuwa ta kai babu ta taje jikinta ta zazzage zani a cire dan kwali ai kaza sai da ya ce annabi ya ce akwai ki sai babu yace wallahi ba za mu koma haka ba sai dai ki bayar ko mu mai kai masa kanki da ta ga yana shiburi yana tsima makirkita sai ta tire dan kwanin ta ta tire ta bude tsakiyar kitsan ta ta zaro ta kaddar ta bayar in mutumin yau ne zai koma ya ce har zazzage har zanin ta ta kwance amma sai da Ali ya ce annabi ya ce akwai ki ce babu saboda haka ki kawo kawai saboda haka ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu falawlahum ma kana fil ardi muslimun walawlahum kadat tamidu bi ahliha ولكن رواسيها وأوتادها هم وكا ولولاهم كان ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم هكما لا ابن القيم wanda ya fahimci wannan shine za a ga an taba sahabbai shine ranka zai baci domin ka san suwaye yawa to wayannan su ne almajiran annabi alaihi salatu wassalam fala shay ba'dahu babu wani abu bayansa babu tasbihi awwalin nahar babun da yake magana akan tasbihi a farkon dare ini farkon yini wa inda naumi da yayin bacci ɗazun nan tattauna da muka yi da wani bawan Allah ya na ce kaga ya faɗi matsalolinsa na matsalar mafarki in ya tashi in ya farka daga bacci yana mafarki ban tsoro kaza kaza sai ce kana azkar sai ce gaskiya ba dai ya wata da na la'asar amma baya na safa baya na dare na ce to ai kana cikin matsala sai ce bari baka misali kamar kai ne ka je gurin likita ya rubuta prescription idan ya rubuta ya ce ga magani a rika sha safar dare a rana dare sai ka zo ba ka shan kowanne sai na rana na ce matsalar ciwon ka ba zai tafi ba in baka yi da gaske ba in ya tashi dawowa sai ya fita sai ya dawo da karfinsa kamar malaria in baka sha maganin malaria full dose ba baka sha daidai ba to ta tashi dawowa dobulin take ko za ka sha mace mun ka karanta leaflet din za a gaya ma 0 to 8 haka za a ce ma daga nan sai 12 hours da yawa ba haka ake shan magani ba an fahimta da kyau ko idan ka sha mace mai za a ce ma in ka sha kana shan na farko to bayan awa takwas sai ka auna ko tsakiyar dare ne tashi ka sha na biyu daga nan ko sai tsakanin wannan da na uku kuma awa sha biyu daga nan awa sha biyu ba wai safa ɗaya safa dare ba kamar yadda ake sha ko kawai za ka ji an ce ba ɗaya safa ɗaya shi ne malaria take ba wasa da hankali amma an kai irin wannan shan Allah ya yadda za ka ga ka kwana biyu ba ta dame ka ba to da yawa to ballantana wanda ya zo wanda ya bada shan maganin malaria yanzu guda shida da ya sha guda uku ya warke watsar da su in ta tashi dawowa sai ya sha mamaki rafkarta za ta yi karo na biyu to ina ga wanda aka ba shi magani a rana sa uku in ya zo kawai na tsakiya yake sha ba abin da ya wa cuta fare ƙara ba abin da ya mata face ƙara ziga ta kan gari domin za ta zama ta yi rajistin wannan magani to sai nake mata kamar haka azkari annabi alaihi salatu wasalam da ya gaya ma azkaru sawa ya gaya ma zuwa masa shine aikinsa daga masa zuwa dare yayin kwanciya bacci yace ga wanda zaka kuma yi nace kai ba kai dole kai ta farkawa da daddare wannan addu'o'in nace da ka faɗi cewa kana yin wayannan duka to da wani abu za a kalla sai a baka shawara a kansa sai ga addu'o'in da zaka yi watakila a ce kara da ibdalu sir kara da kaza da sauransu to amma wayannan din ma baka yi su ne kuma maganin safe rana dare haka aka ce ma akai ma safe yamma kwanciya bacci har kai wasa da su azkari ya zame ma yadda ka san in baka ci abinci ba yaya kake ji sai an nemo ko to haka azkari zai zama ma baki ka daina wasa da ka haddace su duka yawwa to wannan shine kun ji wa inda naumi da yayin bacci an ali an hadisu alf wa sab'u mi'a wa tis'a wa salatun hadisi mai lamba ta 1739 an aliyin anna fadima an karbo daga sayyidina ali yace lallai fadima matarsa alaiha salam aminta Allah ya tabbata gare ta shakat ma talqa min athari raha ta kai kuka gurin mahaifinta saboda abin da take haduwa da shi na daga kanta da ta a hannu saboda tsamar wato nika da dutsen nika yar annabi fa babban darasi da za mu ɗauka kenan an kai ta gidan aure annabi alaihi salatu wasallam bai gaya mata cewa gidan aure ba a bautan miji ba annabi bai faɗa haka ba ya kyale ta ta ci gaba da bauta a kawo gero da dawa ta nika datsa har sai sun yi laushi annabi bai ce mata ba annabi bai kira da yace ni ne shugaban duniya ba in za ka yi mata kaza ka nemo mata yan aiki shine na gaya wasu mata nace kun san bikin na na Fadima da annabi yana so matan hurul irin su sakku ai bikinta za su sako da za a ce su za su kai ta ko ba haka bane mala'iku ne za su kai duk za a yi domin Allah ya ba ya wato annabi ya fi son Allah ya fi son annabi fiye da kowa a halittarsa amma ba yi ba saboda ne su gidan su ne role model din duk al'umma so ake duk abin da aka yi a gidan ku koya amma kaga haka aka kai kayan da aka kai na na faɗi baban ka koma tarihi a wilbaro za a kai su ba a kori kura ba ba gadobi ba ne da plasmat ba a a wilbaro gaba ɗaya kayan da muka tattara su a wilbaro za a sa yaro da tura ya kai su kuma aka yi ta lafiya lau ba event balantana ce ya hana aure event domin event yanzu hana aure yake ba eventin da aka kama kaga da ana son kama event aljanna za a yi bikin a dawo to amma bari kai ta kai koke akan cewa hannunta yayi kanta ba tsaran mijinta ta kai cewa ya ki dai dauko mata yar aiki ba ba wannan karar ta kai ba فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبيل an gane ko tana koke akan cewa abinda take haduwa da shi na wannan kantar da ya mata yawa a hannu fa atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabiyun sai aka zo da annabi alaihi salatu wassalam fa ata zai zama eh fa atan haka ne ya aka zo da annabi alaihi salatu wassalam fursunonin yaki bayi tana jin labari tace fandalakat falam tajidu tana jin labari an kawo fursunonin yaki gidan ai kadara ce sai ta je gida annabi alaihi salatu wasalam da ta je sai aka rashin sa'a falam ta jirhu baya nan fa wajadat aisha ta samu matarsa na aisha fa akhbarata ta kwashe labari ta gaya wa aisha falamma ja annabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratu aisha bi maji'i fatima da annabi ya dawo na aisha ta da kwashe labari ta ce to fatima fa ta zo ai da ma haka ake mai gida ya da a ce wanda ta zo ta zo da sako kaza da kaza da kaza a faɗa saboda haka ta kwashe labari ta gaya wa annabi alaihi salatu wasalam faja annabi sallallahu alaihi wasallam ilaina sayyidina ali yace kawai sai annabi ya dauko kafa da ya ji wannan labarin sai ya taho gidanmu kada akhadna mazaji ana yace a lokacin duk mun kwanta ba mun yi shirin bacci kowa ya kwanta saboda in ka kalli map din ai zagaye ne da gidan annabi alaihi salatu wasalam ka san el yayi daidai gurin mumbarar annabi alaihi salatu wasalam daga nan gurin aka shef din el ne ai wajejen mumbarar annabi in anan kake zuwa ka zauna daga rauda zuwa nan gaba ɗaya gidan annabi anan yake shef din el yayi haka ya tafi to bayan gidan nasu an sha kwana nan gidan na sayyidina ali da fatima yake nan gurin da kake ta kaiwa ka komo inda za ku fita a fitan ka gama ka je kai gaisuwa ka fice wannan gurin duk anan kake dabdala to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya shiga gidan yana zuwa fa zahabtu li yaqub sayyidina ali yace ne yunkurin in miƙe ina ganin sirki na ya shigo sai ne yunkurin tashi faƙala zai ce alama kani kuma a ku yi zaman kowa ya ci gaba da zaman sai ya zauna inda yake suna kwance faƙada bainana sai ya zauna tsakaninmu ndi sai na ali ka sai na ali ne ya rawaito ina ɗan ta more wa kada akhadna mazaji'ana yace duk muna kwance kowa ya girin bai faƙada bainana hatta waje wato wajatu haka ko bar da kadamai ala sadri yace da annabi ya zauna tsakanin mu yace wallahi sai da na rika jin sanyin kafarsa a kirjina it means tsakanin mu yazo ya zauna ba ina jin sanyin kafarsa a kirjina wa qala zai yace ala ku saurara ala u'allikuma khairan mimma sa'altu sa'altumani shin bana ko yadda ku mafi alkhairin abin da kuka roke ni ba kun zo kuna so a baku baiwa da za ta taya ku aiki a gida shin ba na gaya muku abin da ya yi shi alkhairi ba idan akhadtu ma madaji'akuma yace da gero kun zo kun kwanta a shimfiɗa to abin da nake so da ku tukabbira arba'an wa talatin ku yi kabbara ku ce Allahu akbar sau talatin da hudu wa tusabbiha talatan wa talatin ku ce subhanallah talatin da uku وتعمل ثلاثا وثلاثين كتير الحمد لله ثلاثين لأوك وهو خير لكم من خادم يا فأباكو دان أيكي ina mara kunyar da take cewa aure wahala ce ga ir annabi alaihi salatu wasalam annabi alaihi salatu wasalam ya kai yarsa gida bai korafin cewa sai dai sai nana asma'u ita zuwa take sayo ciyawa ma fa harawa take zuwa ta nemo a daji saboda haka kamar karatunmu na shekaran jiya ne da Allah ya ce ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi ɗayan biyu ne Allah baya barin mutum baya aiki a duniya ko dai kai sharan masallaci ko kai sharan coci ko dai ki zama aure ki bauta aure ko ki ta yan bariki ka'ida ce wallahi dole ai daya dole a yi ɗaya ka'ida ne ko dai ki bauta aure ko ki ta yan bariki domin dan bariki zai zo ki mara jin kunya ya kokkwade ki ya miki duka kuma ki kuma neman sa in an kwana biyu su sau da ka'ida kenan a daina hurewa 'ya'yanmu da kalle kunne cewa kaza kaza kaza duk wannan feminism din ba za mu yarda da shi ba zaman aure bautar Allah ne yawa saboda haka fa huwa khairul lakum min kadimi kuma kalubalen da nake kara jefawa shine har yau me fitowa ta rashin kunya akan irin wannan ita ma da ba aure ne ya haife ta ba ta yi ta sa kyamara ba ko tana fitowa na ce ke da baki da uba haka za a ce amma saboda ta san tana da aure shi sa take me tabandudi tana rashin kunya za a ce wanta yar wani shine kawai to kun ji wannan ko ma yukhadhu min alhadith yadullu hadha alhadith zikrun min azkari an-nawm bil-layl yana bayani akan zikiri daga cikin zikiran bacci na biyu jawazu talabil mar'ati al-mutazawwija al-musa'ada min abiha ya halatta mace ta nemi agaji gurin mahaifinta in kana mai surar hal in yana da hali shi sa akwai wanda ɗaya daga cikin dattijai da ya rasa ba zan kawo sunansa ba saboda a sirkansa da kansu suke faɗa kafin rasuwarsa shi suna auren ƴaƴansa amma yana taimakon su ya lura ba ka da nauyi zai taimaka ma haka ake yi mutumin kirki ne ba ba shi da hali zo ya kirkin kake bukata kawai ya zo ya auri ƴanka sai ka taimake shi kai ne nagartar kake bukata ba wai kuɗin ba wanda zai rike ma ɗaya da mutunci shikenan kawai to iyaye da haka suke ga wani halin da ya kai hali amma matsalar jarin dubu a shirin ne da shi taimakin ji an fahimta da kyau ko amma wani seasonal film da yake zuwa ana to wai kaddara ya ma su kaddara yake ko me rainin hankali ne rainin hankali ne wasa da hankalin wallahi akwai inda ake son zuwa cewa kullum ana gaya ma gidan aure matsala ce da daga wannan sai wannan abin da ake so a koya wa mutane kenan jirgin tun kafa a zo nan mu mun san me kwangilar mun san ta wallahi me yasa ba za a ɗebo waɗanda suka yi abu nagartar ba su a yi bayanin su ko babu in kace in kika ce duk maza yan iska ne zai mu ce har da babanki to wannan shi ne to sai ya ce na uku jawazu talabil mar'atil mutazawwija al musa'adatu min abiha okay nan na uku shine lil buyuti asraruha wa lin nasi khususiyatihim fa haris ala hifz sir kaga kowane gida yana da sirrinsa akwai abubuwan da in sun faru shi sa na ku ji ana gaya wa mata idan kika samu matsala da mijinki kar ki je ki gayawa kar ki so ma gayawa iyayen domin za ki iya warkewa da abun amma su duran da suka ganki abun ne zai faɗo mu gwara ki gaya babansa shi za ku ga da an aka kai amarya akwai waɗanda ake dankawa su za su karɓa za a ce mun ba ku amana akwai hikimomi da sirri mai yawa yawa malai ce bazil juhudi fi nushi wal iqna wato mutum ya dage wajen yin nasiha da kuma contentment mu samu ya samu mutum ya samu wadatar zuci an gane ko yawwa babu ce babu du'a inda siyahi dik babu da yake magana ana so mutum ya rika addu'a yayin da yake jin wato tara tarar zakara عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا مسجد هذا ان شاء الله ثبت غريج يتي اذا سمعت سياح الديكتي idan kuka jiyo tarar zakaru fasalullah min fadlihi ku roki Allah falalarsa Allahumma inni as'aluka min fadlik aka yi gaya ma al-isrul muslim ko yawa fa inna harat malakan domin malaika duk inda ka ji zakara yayi tara to mala'ika ya gani da yaushe da daddare ba da rana ba yawwa kaka dauka an da rana a kai ta bin zakaru suna tara ba wannan saboda haka da daddare idan zakara ya yi tara da daddare ake nufi domin akwai ruwaya da ta nuna da daddare har malam albani yake cewa yayi mamaki da ya ga malam fatahul bari bai kawo ba a cikin bayanansa na abin nan da yake da shi da imamu shaukani ke har mamaki yake da ya ga bai kawo su ba hadisi ne kuma ingantacce annabi cewa idan kuka ji tarar zakara da daddare a wata hadisin karar annabi yace billaili da daddare to ku yi addu'a domin sun ga yawwa sai dai in zakaran ka hauka cewa idan ana samun wani lokacin ya zama mahaukaci yawwa amma in dai lafiyayyen zakara ne ka ji lokaci bayan lokaci ya yi tara ana samu duk wanda ya kiwon kaji ya san ana yin wannan wani lokacin tsakiyar dare za ka ji ya yi ba sai da asuba ba tsakiyar dare karfe ɗayan dare biyu kawai ka ji ya yi tararsa sai ka ɗaga hannu ka yi addu'a to amma wai za ta bitum na hikar hima da zarar kun ji tarar kukan gamshe ka ta jaki shi ma da yaushe shi ma da daddare yawwa ba da rana ba fa ta'awwadu billahi min shaytan ku nemi tsari a gurin Allah daga shaytanu fa innahu ra'a shaytana domin shaytan ya gani shi kuma jaki eh biya yau ko yawwa ما يؤخذ من الحديث رجاء تأمين الملائكة على الدعاء فاتن wato mala'iku idan kai addu'a mala'iku sai amin ana fatan haka wa istighfarihim da nema ma gafara wa shahadatin bi tabarru'i wal ikhlas isbarin shaida akan ka cewa kai ne kankan da kai ne da kuma yin abu dan Allah domin da darba wanda ya ganka ma na biyu istihbabu du'a inda huduri salihin ya an zo yin addu'a yayin da mutanen kirki suka halarta suka zo sannan mala ya ce addiku a karabu ɗiyura sautan ila zakiri na lillah e wai ne mafi wato a mafi a kusanci da daga tsuntsaye duka sauran tsuntsaye zakara ya fi su kusa da ambata Allah maɗaukakin zirgi shi ne a wani karatu muka ce kar wani ya zo a karan bare ya ce ma wannan zikirin kaza ne ko na zakara a to in ka ce wannan zikirin kaza ne ko na zakara kai kaza ne dan wani saboda tsabar shiganta kaza ga sun ware wani abu suna yi wai sai a ce zikirin kaza ana yin wani abu ba shi da ma'ana a ce zikir to kai kaza ce ake da naka sannan ya aka ka sani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna Allah ya ce ba ku a gane tasbihin nasu kai akai ka gane mun yadda zakara yana tasbihi yana zikiri kaza tana yi tattabara tana yi duk wata dabba tana yi komai har rigar jikinka ta ne amma waye gaya ma ga kalam Allah ya ce suna yi amma baka sani ba in kai kilemin yanzu za mu ce waye gaya ma shine kawai magana eh ai shine duka muka ce gaba ɗaya ma ga riga ga takalmi duk wani zikiri da za ka kawo kowace dabba da ka sani da wadda baka sani tana zikirin Allah amma Allah ya ce ba mai ganewa ce shi yawwa babu du'a'il karbi babun da yake magana akan addu'ar wato awake ya faɗi cewa an karula aswati sautul himar ko mafi wato munin sauti shine sautin jaki shi kuma fa innahu aqrabu sautan ila man huwa abadu min rahmatillahi ta'ala saboda haka kaga inna ankara al-aswati la sautul hanir shi sa malai yace a karshe siyahu diyakati alamatun ala khairi tarar zakara alama ce ta alheri wa nahiqul himari ganshikar jaki kuwa alamatun ala sharri alamar sharri babu du'a'ul karbi babu da yake magana akan addu'a akan damuwa Allah ya raba mu da ita an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul annabi ya kasance yana cewa indal karbi yayin damuwa la ilaha illa allah al-azim al-halim la ilaha illa allah rabbul arshil azim la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim yayin da ka ji abu ya dame ka to ga addu'a da annabi la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah al'azim bai girma alhalim mai jimuri alhilmu gabe yake da asabru an gane ko yawwa satin da ya wuce sati biyu da ya wuce bayan mun yi magana akan asaburu ko cewa suna yana cikin sunan Allah da ba su inganta ba saboda haka sai ce wa rabbul arshil alhalim mai jumuri la ilaha illallah ba wanda ya tantanta abautawa sai shi rabbul arshil azim ubangiji al'arshi mai girma la ilaha illallah ba wanda ya tantanta abautawa sai Allah rabbul samawati wa rabbul ardi ubangijin samai da kasai wa rabbul arshil karim kuma ubangijin al'arshi mai karamci قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا يا الله يتي لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون kene da su waye yake tseratar da ku daga dubban dare da dubban tsandauri da kuma kogi kuna kiransa tabarru'an wa kufiya waye yake muku wannan shine abun mamaki bokan kafirin da in wahala ya shiga wahala gurin Allah yake koma amma musulmin yau in ya shiga wahala sai ya tafi gurin boka abun mamaki mun dai faɗa kawai in kana so Allah ya shiga lamarinka a kowane yanayi abubuwa nawa muka ce a kiyaye hudu kai da Allah ya fi karfin kowa ya fi kowa sanin halin da kake ciki ya fi kowa kaunarka ya fi kowa tausayin ka to zai kula ka babu bayani annahu yustajabu lidda'i ma lam ya'jal babu da yake bayani shine kaga bayanin nan da yake yi akan cewa Allah yana amsa addu'a ɗayan ku mutukar mutum bai yi gaggawa ba fa ya kuli ya ce da'utu fa lam yustajab li mutum ya ce cewa ina ta addu'a Allah bai amsa mun ba Allah baya son wannan an gane ku eh tikafi na tara haka wani ya ce mu har yau na ce to ni me ni na hana hamza ma addu'a al hadisu alf wa sab'u mi'a wa sunani wa arba'un hadisi mai lamba ta 1742 ana abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal annabi yace ana amsa addu'a ɗayan ku mutakar bai gaggawa ba ya kuli yana cewa da autu fa lam yustajab li mutum ya rika cewa na ya ta addu'a har yau ba amsa mu ba Allah baya san haka kun san cewa da annabi Musa ya zo ya addu'a fir'auna ya watsa ba rabbana timis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim yana musa yana addu'a annabi fir'auna annabi harun yana cewa amin manzo yana addu'a annabi yana cewa amin ka san dai an amsa ko a gurin Allah madaukakin sarki yace ya Musa ya Musa qad ujibat da'watukuma fastaqima ya kai annabi Musa tabbas na amsa muku addu'a ku je ku daidaita kawai wala tattabi'an li sabilil ladina la ya'lamun kar ku wa hanyar wanda ba su sanni ba amma kun san malaman tafsiri suka ce amsar da aka yi ta wannan din ba ba su ba sai da aka shekara 40 to kai me za kake cewa falam yustajabli shekara 40 sai bayan shekara 40 fir'auna dama cewa ya Allah ya halakar da Fir'auna da yanke hukarsa sai bayan shekara arba'in Fir'auna ya tuso shi a gaban Allah ya ce bagar ya shiga ya ratsa teku sannan kuma Allah ya sa ruwa ya haɗiɗi ya Fir'auna da yanke hukarsa sai yanzu ga amsa duk a lokacin ya yadda shi za Allah ya ce wala tattabi anni sabilal ladina la ya'lamun an gane ko babu babu aktaru ahlil janna babin da yake magana akan cewa mafi yawan yan aljanna sune alfuqara talakawa wa aktsaru ahli nari nisa mafi yawan yan wuta mata ne wa bayanul fitnati ya fitnati bin nisa da bayanin fitina dangane da mata eh fitinar mata ba الحديث وسبعمائة وثلاث وأربعون وثلاثة وأربعون عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة بن زيد yace daga annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi yace kuntu ala babil janna na tsaya a kofa aljanna fakana ammatu man dakala hal masakin sai naga mafiya yawan wanda suke ciki duk talakawa ne wa ashabul jaddi ma'busun amma masu kuɗi ku an tare su an tare su غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار سيدي أن وتورد أن تورا سوتا شي wannan mai kudin fa mutumin kirki ne kawai zuwa ake bambance tsakana ba za ta tsaye da shi ban ya zo wucewa shine kawai kayan da ya zo da shi ya zo mai kudi ne ya tara kudi sai an yi akawuntin ya kai ka tara mai kai da su ya aka yi ka tara su da ka tara mai kai da su shi ne tambayar da za a yi shi ne misalin da na yi jiya tara kuɗi in na halin ne ba matsala ba ne eh domin ka je bincike efcc za ka gama lafiya ba ta zo gidanka ba amma idan kuɗi na sharri ne za ka rika ganin efcc za ta gaya ma ba bayan an zo an tuhume ka kuma sai a ce duk sati ka kai kanka sau biyu ko ba haka efcc take ba in baka zo ko za ka gane sai su kai ka kirikiri wallahi can ko a kai ka kuje a kulle to haka wanda ya zo da kaya duk yawansa in legal kaya ne idan ya zo a iya bacci ake wuce ba mai kula ta amma wanda zai zo da yan karamar jaka su kana ta harba sai a tsaye da shi domin koken ne in legal kaya ya todi wanda zai tafi saudiya yanzu in ya zo za ka ba ka da kaya kana zuwa in kun tawo bai kaya sai zai ka je ka jira shi a gurin tsayawa amma idan ya taura kayansa akwai goro sai ya haɗa ku da aiki za a buɗe ɗan airport can sai ka biya sai ka yi kaza ballantana an yasa sigara ko ya ta ko lodo martina ko lodo wani abu da ko doya wasu abubuwa da za a yi ta ganin kayan him za a yi ta tsaye da shi ne da ka je za a ce buɗe akwai gurin da sai ka yi musu filla filla a ce mayar ka ɗauri ka kuma zuwa wani gurin kamar ka wuce lafiya lau kana zuwa su kana ta yi ɗilin ɗilin sai a ce buɗe wanda ya zo ba kaya ba ruwansa da wannan ko kuma ya zo da legal kaya ba bai kula shi to wannan shi ne kaga su za a tsare tsare su ɗan wuta an tura su wuta wa kuntu ala babin nar na tsaya bakin kofar wuta fa idan ammatu man da kala hannisa sai na ga mafiya yawan wanda suke cikin ta mata ne idan mutum yana bibiya yanzu dan gayi ya san halin da ko sai yanzu yanzu an daina yayin zina saboda zina ta zama tsohon yayi ai yanzu ba maganar zina ke ba wasu abubuwa aka fito da saboda su dabar da tsafi celebrities sun shiga abin da zai baka mamaki akwai wata jiya da ake gaya mun ita idan kana bin status ɗinta duk 'yan matan da ka gani gaba ɗayan su 'yan hannu ne dama idan yanzu zaka shiga gari kaza ba zan bada sunan kar ku dauka duk wanda ya tafi guri kaza kawai kaza yake in zai tafi guri kaza musamman yayi mata magana za ta ce duba status ina in ka duba status sai ta ce kaza uwaye na irin kake so matan aure ko yan mata matan auren masu yaya nawa kafin ka je za ta gama sai ta ba kawai da ka zo za a ce da guri kaza a turo ma lambobin ita kuma macen akwai wanda za ta saita yanzu da ta je idan ta je ko hotel ba za ta kwana ba idan ta je kawai za ta yi roundin ne sai cyclist ta zagaye wayannan mazan da aka hada ta da su guda hudu ko biyar ta tattaro kudin ta dubu kaza ta dawo kawai shikenan yanzu yayin da ake kenan kuma wasu a ba mata bane matan da suke a wannan layi mata ne yan uwansu za su ne ba ba wai maza bane kuma yanzu yayin da ake akwai gurin da za a je kawai a'a kwanki za ki biyar kwayayen cikin ki su zaki siyar kawai a baki miliyan kaza kenan da yawa abin da ake yi a kudu da in ka je delta imo anambra da waye sun daɗe da wannan harka yanzu ta shigo arewa ta shigo wallahi to shine yake cewa yace to anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan azaru ala rijali minan nisa ban barwa wato wannan ban bar wata fitina a bayana ba wanda za ta cutar da maza fiye da mata annabi ya haya mace ce ta sa aka yanka shi ba mace ce wani sarki yana son wata karuwa ta ce to ka kawo mun kan wancan mai wa'azin shine sadai yace an gama yasa yaji aka yanka shi bari gaya muku wani abu kun san cewa yanzu mata har wani abu suke yi na rantse da Allah abin ya ɗaure mun kai sai da na yi bincike mai kyau da wani ya gaya mun shi irin ɗan duniyar nan ne ya gaya mun abubuwan da dole za ka yi dai ahalin zikiri ne ya ce bari in gaya ma wani abu yace yanzu mata har sun kai matakin da ba sai an neme su ba kawai a kawai zaki je a wanda suke so su yi kuɗi wanda aka sa tsafi zaki je irin wayannan celebrities din ta je za a bata miliyan goma ya mata kashi a baki wallahi azim kashi kawai za a mata a baki a biya ta kuɗi shikenan shine siddabar in ta fito za ka gane an mata kashi a baki kawai shi kenan miliyoyin nan take bukata za ka za ta iya zuwa yanzu ta tara mutane ce fataka ta miliyoyi ta ba wa na miliyan ɗaya ta ba wa na kashi a baki wallahi yanzu bokaye sun fito da wani dabaru na yan kwastism ne bokayen mu ma suna yi in an wa mutum kashi a in an wa mace an samu sai an sami katagwari din ake nema za a ce mai ɗaya ko wanda ba ta haihu ba ko mai shekara kaza ta zo ko wanda ta yi shuhura a harkar kaza kawai ita ake so a yi tsada da ke a miki kashi a bai wannan duniyar malam shi wannan hadisin ma tarattu ba hadisi tinatan azarru ala rijali minan nisa Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka shirya mana su ina da lokaci na'am ما يؤخذ من الحديث فتنة النساء أشد من الفتنة بغيرهن فتنة ما تايتتي ما في tsananin fitina fiye da ta wasu domin Allah ya ce zuyina linasi hubbu shahawat sanan na biyu idan kanat almar'atu salihah takunu khairu mata idan mace mutuniyar kirki ce ita ce mafi alkhairi haka annabi ya faɗa in ta zama mutuniyar kirki ai mafi alkhairin jin daɗin dan adam kenan ya samu macen kirki shi yasa ba ta tana da kirki wani lokaci ka rika yaba mata kuma ka gode wa Allah abu za wannan ni'imar da yema domin abun ba ƙwarya wace da za a kwankwasa eh sai a gode wa Allah sannan na uku a tawassuku bil manhaji rabbani riko da hanya ta Allah madaukakin sarki wa gadul basari da rintse gani wa tsayatun min fitnatin nisa wannan hanya ce da take tsare mutane daga me fitinar mata idan mutum ya kiyaye wannan an gane ko abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu kun ga ɗaya daga cikin iyaye musamman na masallacin Huzaifa muna yawan fadawa shi da lafiya yau gashi ya shigo Alai Kabir Fara ya samu zuwa karatu ne yau muna roƙo Allah ya kara masa lafiya Allah madaukakin sarki ya karfafe shi ya sa ya zame masa kafara mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya madaukakin sarki ka ji kansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu suka da kyau da imani waɗanda suka rage mana kuma Allah ya kara mu su tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa Allah ka ba mu damuna mai albarka iyayen matan mu da matasan mu da mata da maza Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allah ka kara rufa mana asiri duniya da lahira da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allahumma aminna fi awdanina wa aslih halimatana wa la ta'umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wa tabaraka ya rabbal alamin Allahumma istajib du'ana wa du'a man wasana bid du'a bi rahmatika ya hadi ya salam sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil العالمين